بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha ɗaya ko goma ga watan jumada al'ula a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine shida ga watan ɗaya a shekara ta 2020 na lissafin miladiya don mu ci gaba da darasinmu da muka saba mako-mako a littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa na malam salih ibn abdulaziz ibn muhammad bin ibrahim ali sheikh waffaqahullah za mu tashi darasinmu na 106 ko yawwa bayan malam ya bayyana mana a babi na biyar da muka fara babu wujubil istighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwahu babi da ke magana akan wajibcin wadatuwa da bin qur'ani da kuma barin duk wani abu wanda ba shi ba ma'ana alqur'ani da abinda ya lazimci alqur'ani wato alkitabu was sunnah da kuma barin duk abin da ba su ba da wadatuwa da su bayan ya bayyana mana a cikin sharhinsa ko in ce muƙaddimar da ya yi na bayanin shi kansa babin da me yake nufi da wannan matashiya da ya sa ya faɗi sabubba guda uku da suka sa su ne suka jawo karkatar musulmi daga kan hanya kuma na ga mun riga mun yi bayanai sosai a kai ba sai mun koma ba dalilin farko gabatar da hankali akan nassi na ƙur'ani da hadisi a dalili na biyu kamar da ya kawo ko shine raunin ilimin ƙur'ani da sunna ɗin daga wurin musulmi na uku kuma shine bin siyasosi da fatawoyi karkatattu don maslahar duniya a ƙarshen wannan shine za mu tashi inda yake cewa wa'iza nazara naziru fi zamanin alhadir ko? yawwa ta mai karanta ta mu yayi tafiya ko? ta ko ba kai za ka ɗan to ba laifi yace wa'iza nazara naziru fi zamanin alhadir حيث كثر بعد ضعف الإسلام وضعف أهل الإسلام ورغبة كثير من المخلصين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي نصرة الإسلام في بقاع المسلمين جميعا نجد أن هذه الأسباب الثلاثة تأتي ماثلة أمامك في أنهم خرجوا عن الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه وأثرت فيهم إما الأقليات وإما أثر فيهم ضعف العلم وترك التعلم أو أثرت فيهم السياسات المختلفة حتى غدوا ما بين خير وشر تعرف منهم وتنكر إلا من تابع العلم الصحيح يتي وإذا نظر الناذر في زماننا الحاضر إذا mai dubi ya dubi mai bincike ya kalli kamar wani karatu na fitowa yawwa idan mai dubi ya yi dubi a wannan zamani namu wannan zamanin da kafura fihi da'ful islam wanda raunin musulunci ya yawaita wato an samu rauni na musulunci nan abin da ke da raunin musuluncin raunin fada aji na musulunci kowa ya sani a zamanin yanzu ba musulunci ne ke da faɗi aji ba wa da'fi ahli islami kuma su kansu musulmi sun yi rauni wannan shi ma ba abun musu bane duk inda musulmi suke a duniyan nan yanzu su ne masu rauni a ko'ina a duniya rauni ta ɓangaren faɗa a ji rauni na tattalin arziki wanda da shi ake ji yanzu a zamanin yanzu rauni na ƙarfi na mulki da makami da sauransu kowa ya san wannan to sai ce wa ragbati kathirin min al-mukhlisin da kuma kwaɗayin da da yawa daga cikin mutanen kirki masu ikhlasi suke da shi fil amri bil ma'rufi wajen su yi umarni da aikin alheri wan nahyi anil munkar da hani daga mummuna wa fi da'wati ila Allah da kuma abin da ya shafi da'awa zuwa ga Allah kwadayin da suke da shi da'awar su zuwa ga Allah jalla wa ala wa fi nusratil islam da kwadayin da suke da shi na taimakawa addinin musulunci duk akwai fi biqa'il muslimina jami'an a kasashen musulmi baki daya nan ce biqa ana nufin bigire gurbi yawwa wato kasashen musulmi baki daya in mutum ya dubi wannan ga raunin an samu ga kuma wasu masu kirki masu ikhlasi suna da kwaɗayin su ga sun taimaka wa addini to amma ko akwai rauni in mutum ya duba wannan ya ce na jidu anna hadhihi al-asbab salasa to shine nan jawabin idza din ba ce idza nazara naziru ba me zai gani ya jidu in mai bincike ya bincike tare da waɗannan abubuwan da suka haɗu raunin musulmi raunin musulunci da kuma ga kwaɗayin masu son su yada alherin a faɗakar da mutane a kira su zuwa ga aikin alheri a hana su mummuna to yace zai samu ko za mu samu anna hadhihi al-asbab ath-thalatha cewa waɗannan sabubba guda uku ta'ati masilatan amamaka zaka same su a tsaye a gabanka ma'ana in an ce abu masilun amamak ana nufin yana nan a tsaye a gabanka ba yadda za ka iya ture shi mana wata gaskiya ce da ba mai iya cewa ba haka take ba abin da yake nufi kenan babu yanzu ko akwai mai cewa waɗannan sabubban guda uku ba haka suke ba sabubban da suka sa musulmi suka yi nisa daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan uku su ne manya ko akwai wani to za ka iya cusa shi a ɗaya daga cikin waɗannan uku ko ba haka ba ne to sai ce zai samu waɗannan sabubba guda uku a gabansa fi annahum kharaju an al-istighna'i bi mutaba'ati al-kitabi was sunnah cewa waɗannan sabubban su suka jawo musulmi suka fita daga wadatuwa daga bin qur'ani da sunna a saboda waɗannan dalilai musulmi suka zama cewa sun yi nisa da ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahu saboda basu wadatu da ƙur'anin ba an fifita hankali an fifita maslaha ta duniya kuma ga jahilci eh sai ce wa asarat fihim abin da ya tasiri a zukatan musulmi da yawa immal aqliyatu ko dai waɗannan abubuwan hankali din za a ta fito da abubuwa mutum zai ga kamar ai ƙur'anin nan maganganun da yake faɗi kamar na zamanin da ne a yanzu ba za su yi aiki ba ya kamata a aje ƙur'anin nan a yi amfani da hankali maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba zamanin su bane a fifita hankali a kansu tare da cewa waɗannan abubuwan fa ba yanzu aka fara su ba amma ya faɗa ne cewa in mutum ya duba zamanin yanzu tare da wannan kwaɗayin da muke muga an samu gyara to fa sababin da ya sa mutane suka yi nisa daga abin da yake shine daidai su ne waɗannan sabuban guda uku kuma haka suke tuntuni imma athara wa imma athara fihim da'ful ilmi ko kuma ya zama cewa abin da ya tasiri akan musulmi shine raunin ilimi raunin ilimi akwai shi ko ba haka bane wani zai ce to ai yanzu an samu ci gaba ana yada karatuka ga darussa ana ta yi ga wato wa'azi ko ina ana samu ana yi amma duk da haka aikin ya samu canji a aikace ba har yanzu mun kasa canzawa har yanzu wata matsala ta musulunci ba ta fi ƙarfi ba a zuciyar wani mutum ka gaya masa ita ce shi bai yadda da ita ba haka ne ko ba duk ƙarfin hujjarka abin da ya ga dama shi zai yi ba abin ba maganar hujja ba ce sannan kuma za ka samu launin ilimin a inda ba a karatu inda ba a karatu zan zo magana akan inda ake karatu a inda ba a karatu dama haddis wala haraj yawwa har zuwa yanzu za ka samu mutanen da ba su san ma'anar la ilaha illallah ba ba su san ma'anar muhammadu rasulullahi ba ba su san abin da ta kunsa ba za a karanta ayoyin qur'ani a sauke qur'ani daga farko har ƙarshe ba su san me aka ce ba a cikin masu kallon gabas su sallah haka ne ko ba ka kai ba a zancen ka je ƙauyuka a cikin biranen ma jahilcin yana nan yanzu ka kaddara a ce duk mutanen da suke zaune a garin nan a kowa in aka ce magariba zuwa isha ta yi suna wani wuri da ake ilmantar da su sawa'un nan ko wani wurin can ana karatu nan ana karatu a ce kowa ya rufe shagonsa an tafi yau yanzu lokacin ɗaukar ilimi in ka je wani wurin sai ka ɗauka ba a taɓa sanin ma wani abu mai suna karatu ba shiga kasuwa ran da ake kasuwa ran da ma ba kasuwa ba shiga kasuwa kawai ka je ka ga hayaniya to wannan fa addira ne kenan mafi yawan waɗanda suke zuwa karatuttuka to dama suna da wata wayewa ta musamman ko ba haka bane yanzu mafi yawan da suke zaune a nan galibi dama ba jahilai bane suna da zil suna da kwaɗayin yaɗa addinin shi yasa ma har suka go yanzu wanda ba ruwansa da wani abun su suka fi yawa ko su ne kaɗan wanda ba ruwansu suka fi yawa suna can suna harkar su kafin ka iya gamsar da shi ma ya zo nan sai ka shekara da shekaru kila ka haƙura ma ka kyale shi ko ya je wani wurin ba lallai nan ba ya je inda dai zai fa'idanta za a yi karatu za a ɗora shi a hanya a haɗa shi da Allah mafi yawan mutane sun juya harkar addinin baya ba ruwansu da ita abinda suke sha'awa shine sha'awoyinsu na duniya kawai sai abin da ransu ya nuna musu shi yanzu ina faɗin wannan maganar shekaran jiya wata lecture da ne a agege a lagos za ka samu saurayin da ya kai shekara ashirin da ɗaya bai san zina haram ba ce bai san cewa zina haram ba ne musulmi bai san me ba wani tambaya ke wai me ma kalmar ya tashi nazare primary secondary ba a koya masa komai bai san wannan abu ba ya tafi jami'a ya fito ya gama NYSC ya gama duk abin da yake duk leccoci da ake a secondary baya zuwa don haka bai san komai ba ana samu wannan ko ba a samu wani zai ce wannan da wahala to an samu akwai suna nan sun yi nisa da harkar karatu iyayensu ba su damu su karanta wannan abun ba bai san la ilaha illa bai san muhammadu rasulullah bai san koi ba amma babansa zai hawaye in ɗansa ya faɗi waye a haka ne ko ba haka ba to Allah ya kyauta wannan yana daga cikin wannan sababi na ba'ful ilmi to a inda ake karatun kuma zaka samu karatu ne gair mu'assal karatu ne karatu ne da ba a faro shi daga ginshiki ba ba a gun malamai akai ba mutum shi ya koya wa kansa bai je ya ɗau littafi ya karanta a gun malamai ba kuma sannan ba a zurfafa wajen manya-manyan abubuwa ba kun ga babban ilimin da ake so ba kowa sai ya san shi maganar aƙida ne da maganar fiqh ba wani ilimi da ya kai waɗannan muhimmanci aƙidar ka tai kyau sannan su ne wannan abin da ya shafi zuciya da imaninka sannan kuma fiqh shine practical ya za ka yi alaƙa da ubangijinka a aikace sallarka tsarkinka azuminka da sauransu sannan kuma a samu malamai ƙosassu da ilimi waɗanda za su iya jan ragamar harkar ilimi a zamanin yanzu da irin sabon abubuwan da suke shigowa a samu malaman da suka fahimci zamanin yadda ya kamata suka fahimci ilimin da usulinsa yadda ya kamata yadda za su iya takyifin mutane su ɗora su akan hanya duk yadda zamani ya rikice fatawoyi yanzu za ka ga wani malamin bai san yadda zamanin ke gudana ba don haka fahimtarsa ga yadda abubuwa mutane suka san abu wato takaitacciya ce don haka ya iya ɗora mutane akan hanyar da ya kamata babu wani kuma ya san wayewar zamanin amma kuma bai zurfi a asalar karatun ba da haka sai a ta ba da fatawa da ka ai ba komai halal ne ba komai haram ne a ta sakin fatawa ba tare da an ƙoshi da ilimi ba akwai wannan kuma wannan fa inda ake karatun ne shine aka yi don haka akwai wannan matsala ta jahilci kada ka ce babu ita akwai ta a gun waɗanda ba sa ilimi ba sa karatu akwai kuma wasu masu dangana kansu ga ilimin da har yanzu a jahilci suke saboda ba su yi shi da ƙarfi yadda ya kamata ba domin me manzon Allah sallallahu alaihi faɗa mana a hadisin Abdullah bin Amr bin al-As ne na cewa inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabd al-ulama Allah baya dauke ilimi a cikin mutane haka kawai sai a zare ilimi kaji an sace shi daga zukatan mutane amma abinda ake shine a ce malamai suna mutuwa malamai su ta mutuwa yau malam wani ya mutu kuma duk inda zaka yanci wani babban malami ya mutu sai an yi shekaru aru aru ba a samu irinsa ba irinsa dai mai irin halinsa mai irin iliminsa mai irin matsayinsa sai ka ga babu ka ɗauko na abin ka kowace ƙasa ka je ka gani akwai wani babban malami da ake ji da shi tun da ya rasu an sami irinsa sai ka ga babu to shi ne hanyar da Allah ke ɗauke ilimi idan aka ɗauke malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya zama babu kowa sai wanda ba su karatu ba waɗanda za a yi musu fatawa sai su ba da fatawa bi gairi ilmin sai su halaka sai su halakar da mutane yanzu haka ake ciko ba haƙi waɗanda ba malamai ba an ɗauke su su ne malamai kuma baka isa ka ce ba haka ba ne in al'umma ta ce wani malami ne ko kuma shi ya danganta a gunsu malami ne to ko ya yi karatun ko bai karatun ba kawai malami ne daga an ce za a yi majalisar ulama'i to da shi a ciki kuma yana da haƙƙin ya faɗa wani mai ilimi ya faɗa ya ce a'a ba haka bane ya soke ana wannan ko ba a yi to shi ilimi kamar yadda ba a gadarsa to kuma ba a da'awarsa ko ka sani ne ko baka sani kawai haka yake Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu to waɗannan abubuwan su ne wa tarku ta'allumi da barin neman ilimin shi kansa wani ya bari kamar da dai na ambata wani ba ruwansa da neman ilimin ma gaba ɗaya au aktharat fihi siyasat kullum akwai misali da nakan bayar nakan ce yanzu zaka ga mutum duk inda aka ce ana neman sa da ya je ya ƙara ilimi ya ƙara wani course akan fannin sa da ya karanta ko yake aiki a kai in a office ne misali za a tura shi me kuke cewa dan dai training haka ko wani course da za a yi workshop da makamantan wannan za ga zai murna wani ma zai rubuta yana neman a sashi duk inda ya ji zai karu zai matsa saboda me promotion zai samu zai gyara aikinsa zai samu promotion amma ya matsa wa kansa ya je a koya masa alwala saboda ya ji bai iya ba yanzu anan muna karatu ai muna karatu kuma ana karatuka da yawa a wurare da yawa kullum muke karanta matsalolin sallah a nan yanzu bayan asuba kullum muna yi ko risala da muke yi ko sifatu salatin nabi da sauransu da kafin mu zo matsalolin sallah harkokin alwala kullum muke magana wala sai kaga mutane wani abun kamar sabo ne a gunsu wani ce mun yayi shi ya karanta iziyan nan amma sai ya ji kamar bai taba karanta ta ba sai yanzu saboda me saboda raunin a karanci abun yadda ya kamata ya baibaye mutane hakika kuma wallahi yana buƙatar mu canza mu canza tun daga ƙasa yawa musamman ni dai ina faɗa mana mu yi makarantu ko private makarantu ne waɗanda za mu gina 'ya'yanmu a kan haƙiƙanin karantarwar addinin musulunci in muka bar wannan abun abin zai zo za a zub da hawaye kuma a yi nadama a lokacin da ba dama a dawo a canza in dai ya samari suka tafi a irin yadda suke tafiya yanzu yara ƙanana su taso bai san komai ba sai nazire a nazirin kuma la'alla ma ba ta musulmi ba ya gama ya primary ita ma ba ta musulmi ba secondary ba ta musulmi ba misali in ba na gwamnati ba irin masu private din nan yanzu ga sabon abin da ake game da nan nan nake faɗa a wannan zancen cewa wani abu a wasu wurare dai ana yi ban sani ba nan ko akwai wani lesson da ake yi bayan an tashi makaranta sai a ce yara ba za su dawo gida ba yau akwai lesson yaro ba zai dawo ba sai uku da rabi ko karfe hudu musamman yanzu yana cikin abin da waɗanda ba musulmi ba da suke da makarantu private suka ɗauka suke yi don su hana 'ya'yan musulmi zuwa islamiyya yaro yana dawowa maimakon kai dama za ka tausaya masa daga shigowarsa dama ce to ai sai ka huta sai ka ci abinci yau dai ba islamiyya abin haka zai tafi shi kansa ana nuna masa islamiyya nan ba wani muhimmanci ne da ita me zai hana a irin wannan a samu waɗanda za su zo su ce ba su yarda da Allah ba ma me zai hana a irin wannan a samu wanda za su zo su ce maganar su ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba su sani ba fa yawa kuma aikin mu ne mu sanar da su wajibi a waɗannan irin makarantu da za a fitar da 'ya'yan musulmi daga wannan jahilci aw asarat fi'im siyasatul mukhtalifa ko kuma siyasosi su yi wa mutane tasiri siyasosi daban-daban yanzu ku duba harkar siyasa yadda take da muhimmanci a zukatan mutane sama da harkar addini haka ne daga an ce an samu wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne dan faci kaza dan faci kaza za a iya rasa rai saboda wannan harkar kishin da yake wa jam'iyyarsa ko fatin ko abin da yake goyon baya ko wani da yake goyon baya ya kai matukar da komai zai yi saboda shi zai kashe kudinsa ya tafi gun taro ba a san da shi ba ko ba haka bane in ya sa'a ba shi dan abun karyawa ya dawo ba abin da aka san yana yi to amma wannan abin yana da muhimmanci an ce zo kai karatu ce da Allah rabu da wannan saboda me kuma gashi talauci yawa mutane yawa talaucin ta yadda kowa ya miƙo hannu zaka karba ko ba haka bane duk wanda ya miƙo hannu ko takwabi ne a jiki zaka kama saboda kana ganin mafita ce daga halin da kake ciki to ya haɗu da jahilci da waɗannan abubuwan da suka yi tasiri sannan kuma da bin son zuciya to sai ka ga duk waɗannan abubuwan sun wuce iyaka a cikin musulmi yanzu za ka samu wanda kullum ina wannan magana saboda kawai yana sha'awar wani mutum saboda siyasarsa sai koma sa hula irin tasa kuma haka bane ya sa wani kala da wannan ya lazimta musu sai an bi shi kuma har in kai masa magana sai mamakin kai ya baka fahimci haka ba gashi ba zai wa manzon Allah sallallahu irin wannan biyayyar ba haka ne ko ba haka bane akwai matsala a fahimtar musulunci ko ba matsala in ka taba wannan gwarzon nasa a siyasa in sai ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bai ma komai ba sai ce baka ji wani ya lalace ko ya zama arne amma in ka taba wancan to sanda zai dauko sai ba sanya da ku rabu ba akwai bambancin soyayyar ko babu to ta nan zaka gane inda ka dosa in dai manzon Allah sallallahu bai yi wannan matsayin a zuciyar mutum ba ya koyi da shi ya so shi ya kaunace shi ya bi shi amma zai dauki hularsa irin sa hular wani wani ma wanda ba musulmi ba wani ma musulmi wani dai ga sunan abubuwa kawai saboda wannan harkar sha'awar harkar siyasosi to Allah ya sauke wallahi duk rashin fahimtar addini ne da wahala ka ga mutumin da ya fahimci addini zai tsaya yana bi irin waɗannan abubuwa ne ya kamata ka yanta kanka daga bibi irin waɗannan abubuwa na siyasa wannan kalmar siyasar karku a fahimci cewa irin wannan siyasar da na bada misali ake faɗa in an ce siyasa komai zai iya shigowa ciki da abin da ya shafi policy yawwa abin da ya shafi kafa tsari dora tsarin mutane akan abin da ba shi Allah ya ce ai ba ba shi manzon Allah sun ya karanta ba dina daga cikin abin shi yasa ka ya faɗi darasin da ya gabata ya zancen cewa a sa ko malamai su fatawa akan abin da ba daidai bane kuma a tafi a kansa duk wannan yana daga cikin abin da ya jawo wato mutane suka yi nisa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta gadau sai da mutane suka wayi gari ma baina khairin wa sharrin tsakanin alheri da sharri ta'rifu minhum wa tunkir zaka ga ka yadda da wani abu ka so shi ka yaba ka yadda da shi ka amince da shi shine ta'rifu wa tunkir wani abun kuma kana ki ma'ana ta'rifu alkhaira minhum wa tunkiru ash-sharra minhum abin da ke nufi kenan yawa in alheri ne ka so shi sharri kuma ka kyamace shi yace illa man taba al-ilma sahiha sai wanda yake bin ilimi ingantacce kun ganin ya siffanta ilimin ma da ingantacce shi mutum zai iya ilimin ya zama ba ingantacce ba yabo shi yasa kada ka bari ka shiga wata makaranta da za a ruguza maka bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji ya shiga harkokin bid'a da karkacewa da me ana zancen a yi masa raddi ko a ce bai yi daidai ba zaka ga rashin tsayawarsa ne akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kana son ka zauna a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bi ta kuma kai karatunta ka fahimce shi wa ta'ammal zalika yace ka lura da wannan sosai tajidhu fi nasi zaka same shi cikin mutane wa kama qala alqa'ilu kamar da mai fadi yake fadi wata kalma ta hikima yace harrik tara motsa zaka gani sana ka motsa abu in ka motsa abu zai yi abin da zai haifar da wani abu za ka gani kai ma ka motsa kanka za ka yi gallo ma'ana kamar dai faɗin Allah maɗauki ne siru fil ardi fanzuru yau ku zagaya ku duba ka lura da mutane za ka ga wannan abin da aka faɗa haka yake ko akwai wani da abu da Allah da ba haka ba duk zancen da muke yi ta ɓangaren sabubba haka ne ko ba haka suke ba ta ɓangaren cewa akwai raunin ilimin haka ne ta ɓangaren cewa akwai masu fifita hankali akan nassi akwai ko babu ta ɓangaren bin waɗannan siyasoci akwai ko babu duk akwai in dai ka duba to za ka gani shine har tara ku cire wannan alif maqsura din tara kawai babu alif maqsur ba harrik tara bane tara kamar da ke a qur'ani alam tara jazmi ne alaman jazman shine harfin wannan harfin illa yawwa harrik tar ai kun gane ko masu nuna hau yawwa sai ce fa'innal aktharina mimman khalafu as-sirat al-awwal yace domin ko da yawa daga cikin waɗanda suka saba wa hanyar farko hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma an yakunu khalafuhu an da'afi ilmi ko da ya zama sun saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda raunin ilimi bima ja'a fi nususi raunin ilimin abin da ya zo a nasoshi fayyajtahiduna ma'a wujudi dala'il sai kaga suna ijtihadi tare da cewa ko akwai nassi shi kuwa ijtihadi ana yin sa ne in ba nassi ko me ma'anar ijtihadi kokari da malamai za su yi su ba da hukunci ga abin da ba a san hukuncinsa ba wani sabon abu da ya fito a zamani sai a ce a yanzu ga abu kaza ya fito to me hukuncinsa sai a bincika in har aka samu manzon Allah sallallahu ya taba magana a kansa to maganarsa ita ce gaskiya in ba a samu ba sai malamai su yi ijtihadi to ijtihadi ana yin sa ne in ba nassi ai mun wannan zancen ko in ba nassi ko kuma fi fahmin nassi wajen fahimtar nassi akan ijtihadi wajen fahimta to sai kaga mutum yana ijtihadi bayan kuwa akwai nassi saboda me saboda bai sani ba mafi yawan malaman mu'tazilawa da mukan ambaci sunansu sau da yawa da malaman asha'ira da malaman maturidiyya za ka ga dalilin da ya sa suka faɗa wannan nisansu ne daga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Gwargwadon kusancin malami da hadisai za ka ga gwargwadon tsayawarsa a kan hanya. Nisansa da hadisai da rashin saninsu shi zai sa shiga aqliyat Domin idan mutum ya san nasi yanzu da tambaya za a yi mutum, me hukuncin kaza? Maimakon ya ce to ka'ida dai ta kaza da kaza doka kaza ita ce kaza inda ya san nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kafa sai ga me zai kawo hadisin zai kawo rashin sanin wannan ne zai sa a shiga kwatance a shiga wani zance da ba to sai kaga wani saboda raunin ilimin sai a rika ijtihadi tare da cewa akwai nassi wa imma ko kuma ya zama annahum rakanu ila aqliyatin ko ya zama cewa sun karkata zuwa ga abubuwan hankali su rabu da nassi wa masaliha ko wasu maslahohi ya ji'aluna ha hujjatan qawima wanda za su sanya wannan maslaha ta zama hujja ce tsayayya yanzu kana kwatanta a cikin gida zan zan magana cikin gida ina nufin a tsakanin malaman mazhabobin nan guda hudu abu hanifa maliku shafi'i da ahmad bin hanbal ko a tsakaninsu in kai ɗalibin fiƙihu ne kowa ya san wannan cewa an fi samun aƙaliyat a fiƙihu fiƙihu nake zance ba aƙida ba an fi samun harkokin hankali a fiƙihu da istihadat da faradiyat abubuwan da ba a yi su ba a ce da kaza zai faru za a yi kaza an fi samun wani a mazhabar wacce mazhaba ta hanafiya yawa mazhabar hanafiya domin lokacin malam abu hanifa ba a gama tara hadisan da wasu sun zo gunsa ba akwai hadisai da yawa saboda ba su zo gunsa ba ya ijtihadi ya faɗi wani abu in ka matso sai ka ga zamanin maliku an fi sanin hadisai sama da zamanin abu hanifa in ka matso zamanin shafi'i duk da ya zauna karatu gun imam malik sai ka ga iliminsa ga hadisan ya fi sama da imam maliku in ka to ka kwatanta kuma da imam ahmad bin hanbal wanda shafi'i zai ce masa to ku sahaha mana hadisan ku duba mana hadisan ku nuna mana wanne ne sahihi shafi'in fa haka yake ga wasu imam ahmad sai ka ga cewa sanin hadisan imam ahmad ya fi wannan ba ina nufin in ce imam ahmad ya fi maliku ilimi ba wannan ake faɗa ba amma gwargwadon sanin hadisan gwargwadon tsayawa akan hujja don haka ƙarfin malami da tsayuwarsa akan hanya ita ce saninsa da waɗannan nasoshin da tsayawa a kansu wannan baya nufin ana nufin babu istihadi ba kiyas ba nan nake nufi ba kowa ya sani ɗaliban ilimi wannan matsala sananniya ce cewa akwai istihadi akwai kiyasi da sauransu da za a yi ko da akwai nassoshin wajen fahimtar nassi din kun ne fahimci me nake nufi yace wa imma an takuna asarat fihi siyasatu ko kuma harkokin siyasosi da gudanar da mulki su suka yi tasiri akan wasu suka rabu da harkar addini harkar shari'a da tsayawa akan daidai saboda sun fi son su bi abin da suke so faja'alathum yatasarrafuna bi mahdi ara'in siyasiyya yace sai kaga sun suna hukunci ne suna tasarrufi duk motsinsu da kai kawo ɗinsu da hukunce-hukuncen da suke yi da mu'amalar da suke yi da mutane sun gina ta ne bi mahdi ara siyasiya da kawai tsantsar ra'ayoyi na siyasa an ajiye maganar fahimtar addini saboda ba ita ce aka sa a gaba ba a karanta ta ba ba a fahimce ta ba yace wa sawa'un kanat tilka siyasatu minhu ko dai ya zama wannan siyasosin daga wurin su suke au min duwalin tijahahum ko kuma daga wasu dauloli zuwa gare su ma'ana wanda suka samo daga wasu dauloli ma'ana daga wasu ƙasashen kamar misali yanzu irin halin da muke ciki a wannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi tun a 1940s bayan an gama second world war da aka zo aka yi United Nations ko da aka United Nations ya zama gudanar da duniya duk ta ƙarƙashin wannan ake to abin ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya kawo a halin yanzu hatta abubuwan da suka shafi rayuwar mutane ana ƙaƙaba wa shugabannin ƙasashe su sa hannu akan wasu abubuwan da kowa ya san sun saba matsarin ɗan adam ma kansa ballantana abin da Allah maɗaukaki yake so a yi haka ne ko ba ba kuma aka haɗa wannan abubuwan da taimako da za a ba da bashi da za a bayar za a bayar in kun yarda da kaza kowa san wannan lokacin da kasar na aka zo aka ce ku sa hannu a dokar luwatsi ma'ana kar a hana mai yin luwatsi luwatsi in kuma ka tsangwame shi me yasa yake yi ya kai ka ƙara kuma a ɗaure ka ƴancinsa ne ya rayu haka haka yake so yi aka sa ƙasashe dole su sa hannu wasu suka sa wasu suka ƙisawa alhamdulillah kasar mu tana cikin kasashen da suka kisa ba da musulmin mu da ma musulmin mu duk aka hada kai cewa wannan dokar ba za a saba kuma har yau ba a saba sakamakon wannan wani taimako da wata kasa take so ta ta turai yanzu ku ga in zami in zami a zabe a kasar nan ba wata kasa ta turai da ba ta turo wakili ba sai sun zo su komai a idan su ake kamar ba abin da za ku iya a duniya in ba a nuna muku budget ɗinmu na gwamnatoci da jiha da ina ne komai sai an nuno a turo wakilai NGO ko ga sunan dubbai kungiyoyi kungiyoyi da suke kula da kaza wannan suna kula da kaza gaba ɗaya mulkin mu ba mu muke wa kanmu ba yi mana ake yi haka ne ko ba haka ba policies ba a kallon al'adar ƙasa da addinin su kawai za a ce ga yadda duniya ake so saboda globalization kamar yadda ake cewa so ake duk dan adam din ya zama iri ɗaya ko iri ɗayan kuma an yi watsi da harkar addini kuma waɗanda suke tsara waɗannan abubuwa da yawan su ba wai musulunci kawai suke yaƙa ba a duk addinai suke yaƙa duk addinai ba taimakon kiristanci ba a'a gaba ɗaya har kiristancin ba sa so a yi ilhadi kawai ake so a zauna ɗan adam ɗin da yushbi'u ragabatahu kawai ɗan adam ne da zai ƙosar da abin da yake so yayi abin da ya ga dama shine santa na rayuwa ɗan adam in yana so ya dama to a bar shi dama yana so ya yawo tsirara ya yawo tsirara kowa abin da ya ga dama wannan shine abin da duniyar take so ta yi yanzu kuma haka ake ta tafiya to wannan shine abin da yake nufi da irin waɗannan siyasat wanda wannan sababi ne da yasa aka yi nisa daga hanyar manzo Allah ko ba sababi bane sababi yace wa sawa'un kanat as-siyasatu minhu aw min duwalin tujahihim tijahihim tijahahum kai fa innaha atharat fihim domin waɗannan abubuwan sun yi tasiri a kansu hatta saru ba'idina an mutaba'ati al-kitabi was sunnah har sai da suka zama sun yi nisa daga bin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji yau da kullum kai ta jin abun mamaki na fitowa kullum kai ta jin abun mamaki a samu masu sukan hadisan masu sukan alkur'ani masu sukan tarihi kwanan wani mai tarihi ma ya fito ya ce shehu usman dan fodiyo yakin da yayi ba na musulunci ba farfesa ne ya farfashe da ilimin tarihi ya fada a wata jami'a a Niger ko ba ku ji ba a ce shehu dan fodiyo wannan yakin da ya zo duk ba na addini ba ne kawai neman mulki ne da kwace dukiyar mutane kaga tarihin duk an rusa shi yanzu ya zama mai tsayawa fa ya kare addini ya ce musulmi kaza musulunci kaza sai kaga ya zama abin tsangwama ko shugabanci yake wala sai ka shi yasa masu shugabanci daga cikin musulmi mu yanzu ba fada za mu yi da su ba ba yaƙarsu za mu yi ba tausayawarsu za mu yi saboda yadda za ku ga matsin da ake musu akan kar su yi abin da shi ne al'umma za su amfana da shi wani abin sai kana kusa za ka san ma wani abin da ake Allah dai sauƙi Allah kyauta to sai ce har yanzu fa innaha atharat fihim hatta saru ba'idina an mutaba'ati alkitabi wa sunnati haqqan mutaba'ati haqiqanin mutaba'a wa akhadhu yatalaqafuna alilma suna ɗaukar ilimi wal haqqa da gaskiya min huna wa huna daga nan da can ba su tsaya wuri guda ba ɗaukar gaskiya daga ina ake ɗauko ta daga ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mutane za ka ga komai mutum zai karanta shi ai gaskiya shi yake bi wani yana debate da wani ɗan musulmi yana tattauna da shi a facebook yana ba da labari dan musulmi yana ta faɗa wai waye dan me za a ce sai musulmi ne kawai za su shiga aljanna dan kiyama shi bai yadda da wannan ba wai ba tausayi Allah da aka ce mai tausayi to kuma ya za a yi dan adam a kona shi haka haka a kona shi a sa shi a wuta kaga da emotion da jahilci ko ba haka bane shi ma haka wannan ai ba haka bai kalli alakar da take tsakanin Ubangiji, waye Ubangiji, saboda bai yarda da shi ba ba akan haka yake kallon rayuwa ba. Kina ganin kawai ya kamata wannan fa abun tasirin wannan abubuwan ne fa suke ta shiga kwakwalen ƴaƴanmu fa shine aka kai ga wannan halin ba. Yawwa. Dan musulmi ya ce shi bai da dan me za ku lazumta mutum wai sai ya bi alqur'ani sai ya bi hadisan nan ne ku kyale mutane shi duk addinan nan akwai wani fa sunansa abin nan ya sunansa ya sa sunansa ma a Facebook. sunansa menene manzon iblis wai ba kun yarda da iblis ba su yi manzo ne na iblis dan bahaushe ne wannan kar ku ce wani wani wani daga wani wuri yana yakar addini ana ta faɗa da shi wajen me za ku damu mutane sai addini ku bar mutane da Allah mutum ba zai sallan nan ba ba zai ba kawai ya rayu in ya mutu ba wani abu da zai faru in ji shi shi to wallahi yan uwa ba na son faɗin waɗannan abubuwa amma na san kuna shiga wurare tunda rayuwar nan ta wannan abin da ke hannunku ta wayoyi facebook waye waye duk kuna gani wanda kuma bai shiga inda zai gani ba dan Allah kada ya shiga ya zauna da imaninsa ya zauna da qur'aninsa da hadisansa da fahimtarsa wallahi in ka shiga matsala ce Allah ya kyauta mana to sai ce falam yudriku zalika sai zama ba su san haka ba qala rahimahullah to yanzu mun gama da wannan muƙaddima ta babin da sunan babin da sunan wannan matashiya da ya san wa babi yanzu zai fara sharhi akan ayar da ta zo ta farko a wannan babi ai kun gane da ma'anar babin tunda mun yi tun farko yawwa tunda yayi magana akan wajibcin a wadatu da qur'ani shi kadai ya ishe ka ka shiga aljanna tunda zancen mummunan magana a mutu a shiga aljanna ne ko ba zancen rayuwar duniya ba eh ba zancen abin da ya shafi ci gaban rayuwar duniya ba wannan dama dan adam ya je karatunsa ya bincikensa ya gano abin da zai amfane shi amma in dai maganar a mutu a haɗu da Allah a shiga aljanna a samu nasara ne in dai ka yarda kai mai imani ne qur'anin gaskiya ne to dole ka bi shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me Allah ya bayyana masa komai da dan adam ke bukata تسيشي قال رحمه الله بعد هذا وقول الله تعالى هو قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كما من سوكر دع للتافي أقريك تبيانا دي دم بياني لكل شيء لكون أبو وانا أبن دي ما ليكا وانا الآن شيني لكل شيء يوا تندى الله يشي لكل شيء yanzu ka isa ka baka ce a ba kulli shay'in bane akwai wani abu da ba faɗa ba ko ku Allah ya yi amfani da lafazin da ba shi yake nufi ba kaga dai ba za ka ce nan Allah kuskure ba Allah kiyaye ba za ka ce kulli shay'in din kuma ba haka take nufi ba amma shi ya faɗa tibyanan li kulli shay dan bayanin komai to me ma'ana komai din nan ji zai tattauna yanzu anan yace hadhihi al-aya wannan aya fiha ad-dalilu ala anna Allah jalla wa ala cikin wannan aya akwai dalili akan cewa Allah madaukaki ja'ala alqur'ana tibyanan likulli shay ya sanya alqur'ani mai bayani ne ga kowane abu wa annahu nazzalahu subhanahu mufarraqan kuma cewa Allah ya saukar da shi daki daki shine mufarraqan a rarrabe ba jumlatan wahidatan ba yawa liyakuna don me aka saukar da shi daki-daki lokaci-lokaci kuma sannan munajjaman ma'ana yau a saukar da wannan aya gobe a saukar da waccan sura me yasa ya zama haka liyakuna tibyanan likulli shay'in yahtajuhu al-ibadu fi amri dinihim saboda ya zama bayani ne ga kowanne abu da bayi suke bukata a lamarin su na addini wa fi ma yanfa'uhum da kuma abin da zai amfane su fi salahil ilmi wal amal wajen gyaran ilimi da aiki gyaran iliminsu da aikinsu wa hadhihi al-ayatu ita wannan aya ka qaulihi ta'ala fi suratul an'ami tayi kama da fadin Allah madauki da ya fadi a suratul an'ami da yake cewa ma farrafna fil kitabi min shay bamu bar komai ba fil kitabi a littafi ai wannan ai tana da kusanci wajen ma'ana da wacce ko ba mu bar komai ba kuma sai ce mun bayyana komai to sai ce walakin ayatul an'ami sai dai ayar suratul an'ami wato ma farratna fil kitabi min shay jara fiha khilafun bayna as-salaf fi at-tafsir malaman magabata sun yi sabani wajen fassararta me ake nufi da ma farratna ma tarakna هل المراد بالكتاب tun ma daga zancen kitabi ma farratna fil kitabi min shi me ake nufi da alkitabin anan qur'ani ake nufi ko ba qur'ani ba nan sun yi sabani fi qawlihi amma a wancan ta farko babu wannan sabani ya kamata ku gane a ayar farko wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wannan babu wanda ya saba cewa wa ake nufi qur'ani ake nufi da alkitab to amma faɗin ma farratna fil kitabi min shay'in anan akwai sabani tsakanin malamai shin alkitabin nan ana nufin ƙur'ani ko ko ana nufin lauhil mahfuz an gane wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wancan yawwa sai ce halil muradu bil kitabi fi qawlihi ma farratna fil kitabi min shay'in hal huwa al-lawhul mahfuz aw huwa al-qur'an wasu sun ce lauhil mahfuz ake nufi ba mu bar komai ba a lauhil mahfuz ma'ana duk wani abu yana nan a cikin lauhil mahfuz kun gani kuma haka ne komai an faɗe shi da sunana da sunanka da kowa da sunayen bishiyoyi duk da ka sani komai an rubuta shi duk ganyen da zai faɗo in iska ta kaɗa daga bishiya a garin dutse a cikin masallaci a kewaye an rubuta shi a lauhil mahfuz ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا منه في كتاب مبين gyaran hulan nan ka yi haka kamar an rubuta za ka yi ba abin da aka bari duk an rubuta kamar ana ko maka fim ne na rayuwarka tun da yanzu duk kun san zancen fim kowa yanzu ya san kawo clip rana kaza yayi kaza rana kaza yayi kaza rana ka duk haka ake recording aikin kuma wanda ya san za ku yi din haka ya rubuta kowa zai to Allah madauki shin wannan ma farratna fil kitabi kitabin nan ana nufin wannan lawil mafhum ko ko qur'ani ake nufi yace ala qawlaini wa amma hadhihi al ayatu amma wannan ayar wannan ayar wace wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in فالكتاب فيها هو القرآن أبناء كيون الكتاب أتكيشين للتاب القرآن في تفاسير السلف لا غير أو ديك تفسير عندما لم يسكي بأبدون أبو ببند وانا دومن مي أي سياكين يا وجب تامنا هكا ونزلنا عليك shin an saukarwa manzo Allah suna lawul mafu kaga bata taso ba ma yawwa wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka littafi wanne littafin kuma attaura ne ko injila wanne ne dole ya zama alkur'ani yau don haka babu wani sabani akan wannan cewa alkur'ani ake nufi da alkitab ina so ku fahimci wannan zancen yanzu yana zancen alkitab ne da ya zo a can kuma ya zo a nan yau me ake nufi da shi amma farratna fil kitabi min shay an samu sabani wasu sun ce lawil mafuz sun ce a qur'ani ake nufi kuma sai in sun ce ƙur'anin ake nufi sai abinda ake nufi abinda mutane suke bukata a addinin su abinda suke mutane suke kaza da kaza to komai Allah ya bayyana to kowannan ka dauka yanzu idan muka dauka ma farratna fil kitabi min shay'i wani zai ce to ai in ƙur'ani ake nufi to ba a bar komai a cikin sa ba to ai akwai abubuwa da yawa na abin na abin da ya shafi duniya ba a faɗa ba ba a faɗi satellite ba ba a faɗi waya ba ba a faɗi kaza kai ma ba a faɗi sunanka ba ko ba haka bane ashe kenan me ake nufi malamai suka ce ko mun tsaya akan cewa abinda ake nufi ma yahtajuhul ibadu fi dinihim abinda mutane suke bukata a addinin su to wannan ya isa mana hujja akan cewa ashe duk abin da zamu yi na addini to mu tsaya daidai da Qur'ani karanta ko ba haka bane tunda duk abin da zai bamu damar mu shiga aljanna to lalle an bayyana shi zai da mana da ƙarin bayani to sai ce wa amma hadhihi al-ayatu fal kitabu fiha huwa al-qur'an fi tafasir salaf la ghayr lihadha istadalla biha rahimahu Allah ta'ala li ajli an la yuqala shi yasa ya kafa hujja da wannan ayar in mutum yana wa'azi ko yana faɗakarwa akan lalle abu al-qur'ani za ku ji wasu malaman sukan kawo wannan ayar ma farradna fil kitabi min shay'in ko to nan me yasa malam bai kawo ta ba anan sai kawo wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay shine li alla yuqala dan kada a ce inna fil ayati ikhtilafan fi tafsiri ai wannan aya da ka kawo ma farratna fil kitabi mishi ai wajen tafsirin alkitabu akwai sabani shi yasa malam bai kawo ta ba sai kawo wacce me ake nufi da ita qur'ani kuma ba wani abu babban da alqur'ani ai an gane me yake nufi sai ce wa ƙauluhu da faɗinsa da ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyana li kulli shay'in ya'ani abin nufi anna Allah jalla wa ala Allah madaukaki nazzala hadha alqur'ana ya saukar da wannan alqur'ani min ajli an yakuna dan ya zama bayanan bayani ne li kulli shay au ko kuma a ce annahu jalla wa ala abana fihi kulli shay'in tibyana ya bayyana komai a cikin sa bayani wa azharahu ma'ana duk abin da ya faɗa a cikin sa to ya bayyana shi kuru-kuru waja'alahu masilan ya fito da shi sosai shakhisan yawwa hatta la yahtajan nasu ila ghairi hadha alquran har ya zama cewa mutane ba sa buƙatar wani abu in ba wannan alqur'ani ba kun gane me yake nufi yawwa cewa abin nufi ya bayyana komai duk abin da ake buƙata qur'anin ya isa babu wani littafin yanzu da zai tsaya matsayinsa babu wani tunani a yanzu da zai tsaya matsayin alqur'ani babu wata hanya da za a bi a shiga aljanna da za ta zama ba ta qur'ani ba an fahimci abin ashe kenan tunda haka ne to komai ko an bayyana shi a Qur'ani ko ba gane manufar ba an gane ko ba gane ba abin da yake nufi abubuwa ma'ana biyu ya kawo yanzu mu maimaita fadin Allah madaukaki wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in anna Allah jalla wa ala nazzala hadha alqur'ana Allah ya saukar da wannan ita ce ma'ana ta farko Allah ya saukar da wannan alkur'ani ne min ajli an ya kuna tibiyanan likulli shay dan ya zama mai bayyana komai ne an fahimci abin au ko kuma to ne shine ma'ana ta biyu ko ya zama qur'ani ne mai bayyana komai ko kuma annahu jalla wa ala abana fihi a cikin alkur'ani Allah ya bayyana kulli shay'in tibyana duk abin da ya faɗa to ya bayyana shi yadda ya kamata wa azharahu kuma ya fito da shi musamman usulin addini an bayyana ko ba a bayyana ba usulin addini an bayyana cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah babu abin da ya fita yanzu duk mutum in dai adalci zai in ya karanta alqur'ani babu yadda za a ya fito da halaccin shirka akwai babu ba yadda za a yi abin da yake kuru-kuru an faɗe shi mutum ya zo ya juya hukuncin ya ce ba haka ba me yasa malamai suka sanya daga cikin sababin da zai sa mutum ya ridda ya bar addinin musulunci shine ya zo ya halatta abin da yake an san haramcinsa bidarura ce shine ma'anar wannan bidarura in an ce bidarura ma ta'lamuhu biduni bahsi shine ma'anar darura cewa dole ka san haka duk dan adam ya san haka ma'ana baka buƙatar bincike kafin ka san shi yanzu akwai wanda bai san la ilaha illallah wani zai ce akwai jahilai to ai dama jahilcin da muke magana kenan da su amma yadda za a iya cewa a cikin qur'ani ka iya fito da dalilin da zai soke la ilaha illallah zai yi babu duk mutum ya san cewa babu wanda yayi wajaba a bauta masa sai Allah kuma duk abin da Allah ya ce haramun ne to ba dama wani ya zo ya ce maka halal ne wannan abu in mutum ko zai ce zina misali yanzu duk wanda ya karanta alkur'ani in dai har ya kai ya karanta in ya ji wa'azin malamai akan waɗannan abubuwa ya san cewa zina menene haramu ne to in mutum ya zo ya ce halalce shi yasa malamai suka ce ya kafirta duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya zama kafiri domin me ƙaryata Allah ne a hukuncinsa yawwa to sai ce au annahu jalla wala abana fihi kullu shay'in tibyanan wa adharahu wa ja'alahu mathalan yabayyana shi fidda shi kuru kuru za a gani hatta la yahtajan nasu ila ghairi hadha alquran har ya zama mutane ba sa buƙatar wani wani qur'anin banda wannan ba sa buƙatar wani ko wata shari'ar in ba wannan ba to an nuna zancen lokaci za mu tsaya anan zai dawo za mu tashi ne shi kala jalla wa ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan zai sake tattauna akan me ake nufi da tibiyanin yawwa kuma insha Allah ta'ala zamu dan ƙara magana akan tafsirin malamai akan wannan aya insha Allah ta'ala Allah ya sare mana al'amura Allah ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki shugabanninmu akan da'a da aikin alheri Allah ya tsare su ya tsare mu daga dukkan sharri وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم تفضل نعم هذا فروع الدين amma laisa kullu shay'in bi- bismihi yawwa tatanawalu al-furu dimnan wa laysa dhikran yawwa abinda na bada misali abinda na faɗi na usuluddin misali ne babu wanda zai inkarin usuluddin inda ya fahimci addi- qur'ani yawwa za mu sake magana akan wannan aya insha Allah a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala Allah ya sare barakallahu fikum